إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس أيها المسلمون اعلموا أن الفتنة قد كثرت وعمت فحيرت العاقل وأهلكت الجاهل لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالعمال فتنا قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي ويمسي كافره ويمسي مؤمنه ويصبح كافره يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله سبحانه وتعالى لقد ظهر فتن في هذا الزمان بعضها تؤدي الى الشرك والكفر بالله وبعضها واخرى انما هي بدع ومعاصي لله تعالى وبدا التساهل بالدين الاسلامي من جهل به وعدم تطبيقه في الحياه كلها وقد اعزنا الله معشر المسلمين به وذهبنا نلتمس مخرجا من دونه والحال ايها الناس ليس هناك مخرج ليس هناك مخرج من دونه فعزتنا ايها المسلمون في الإسلام وتطبيق أحكامه في حياتنا كلها عز الله سبحانه وتعالى إبراهيم وأخلد ذكره بالإسلام والإسلام أيها المسلمون كوصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه وهي وصية يعقوب لبنيه قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذه ذكر الله سبحانه وتعالى لنبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وليعقوب عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أيها الناس ولا يكون إسلام ولا يكون الإسلام صحيحا متقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا من بنى على فهم سلفنا الصالح لأن الله سبحانه وتعالى ألزمنا اتباعهم قال ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسلحي جهنم وساءت مصيره أيها المسلمون الإسلام هو الإسلام لا بد لنا أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ولا بد أن نعظم القرآن ولا بد أن نتعلم القرآن نتعلم تلاوته ونتدبر معانيه ونطبق أحكامه ونعلمه أولادنا ونربي أنفسنا وأولادنا عليه أيها المسلمون ولا بد أن نعظم ونعرف قدر نبينا ولا نرضى لأحد أن يسلبنا ما قرب بنا عليه من تعظيم قدره وحبه وتدبيك سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها المسلمون الإسلام لا يكون لنا إلا ما كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون إسلام بدون الصحابة فالصحابة أيها المسلمون تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم أنزل البقى بقرة وعليهم أنزل آل إمران والقرآن أنزل عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام فيبين الله الأحكام ويطبقه الصحابة ويتحملون أعباء لأداء هذا الإسلام فلا بد أن نعرف قدرهم ونعذبهم ونتعلم منهم فالصحابة أيها المسلمون قد أوصانا الله صلى الله سبحانه وتعالى وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعهم وتعلم منهم فلا بد لنا إذا أيها المسلمون أن نعرف قدر الصحابة ونطبق الإسلام على ما طبقوه ولا ننحرف عنهم يمينا وشمال فكل ما فعلوه فهو خير كما روى عمران بن حسين فيما راه بخاري قال خير الناس قرني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء الصحابة أيها المسلمون هؤلاء الصحابة قدوا حياتهم وأموالهم وأنفسهم في الدفاع عن الإسلام والذب عن الرسول بذلوا كل ما يملكون لهذا الدين الإسلامي فإذا لابد أيها المسلمون أن نتبعهم ونتبعهم في دينهم وفي فتاوى وفي فتاويهم وفي أمورهم كلها أيها المسلمون يا مسلمي zamu dan jaburki anan abinda huduba take fada a cikin gaggawa ban sani ko ana fassara ba amma dai mu zamu fassara insha Allah ta'ala a gurguje abinda huduba mu ta kunsa buɗe ne game da halin da aka tsanci kai a duniya a yanzu na fitintunu kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce wanda imam muslim roto daga abu huraira Allah ƙara masa yarda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil amali fitanan ya ku musulmi ga wasiyar manzan Allah annabi ya ce ku gira ku riga wasu fitintunu waɗanda waɗannan fitintunu annabi ya siffanta cewa ka kiɗa lail muslim suna zuwa ne kamar yankin dare mai duhu ma'ana yankin da ba goma sha da goma ko tara ga wata ba yankin dare mai duhu haka suke zuwa ma'anar wannan hadisi ƙarfe bakwai na dare duhun shi bai kai ƙarfe takwas na dare ba takwas bai kai tara ba goma ba ta kai ƙarfe ɗaya ba haka duhu na ƙaruwa annabi ya ce ƙarshen zamani haka fitintun za su ga zuwa da duhu idan wannan ta zo ana karawa gaba fitin da ta zo da tafi wannan duhu ce ana karawa gaba wadda ta yi ba tafi wannan duhu annabi ya ce to ga maganin matsala shi ne ruwa bil amali saliha ku riga wa'annan fitintu da ayyuka na gari ayyuka musulmi shine mu riga su da fitintunu na gari mu riga ayyuka ayyuka alkhairi da yawa suna da yawa amma babban aikin alkhairi za mu rike wanda zai mana maganin waɗannan fitintunan yan uwa musulmi shine addinin musulunci kun ga dai wannan fitintunu suna nan ina gan ba wanda ya jahilci wannan matsala babu shakka musulmi na cikin fitina fitina kala kala fitina da watan ka dauke ta ka kalle ta kasa ta a mizani na shari'a ta kai ta fidda mai ta ga addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗa ga wancan hadisi da ban karasa ba annabi yake cewa za a wayi gari mutum na mumini lafiya lauya safe ya sallar asuba ya komai a matsayinsa na mumini afin kamun yamma ta yi annabi ya ce ya bar addinin musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani zai wuni lafiya lau musulmi afin kafin gari ya waye wannan mutum ya bar addinin musulunci me yasa annabi ya ce mutumin zai sayar da addininsa da ɗan hikon nana ɗan wani abu za a bashi na duniya ɗan wani mukami da za a bashi dan wani abu da za a bashi na mukami ko mafolit abin nan ko kuma mukami na siyasa ko na sarauta ko neman kuɗi ko kuma wani NGOs kungiyoyi da ke zuwa na duniya ko ayyuka za su same da addinin musulunci bar addinin sa muna ganin fitintunu wannan ƙasa ta mu ta Nijar mai albarka Allah ƙara mata albarka Allah ƙara ɗauka kashi 90 na mutanen Nijar musulmi ne ko kashi 99.9 musulmi ba a san wani fadararre da wanda ke ba musulmi ba ba kamar mu ta Najeriya ba amma muna ji muna gani da wanda suke ƴaƴan musulmi ne ake ji ana yada addinin da ba na musulunci da su ba saboda dan abin da samu a duniya yau da babu cocina a masalla a Najeriya a wannan ƙasa tamu amma ga sunan karuwa suke kuma ƴaƴan musulmi ke zararewa suna kuma wancan addini wanda ba na musulunci ba kamar yadda kuma ka sani cewa duk wani addini da ba na musulunci ba Allah ya ga mana ba zai samu ansu a wajen Allah ba Allah ce inna dina inda Allahil Islam addini wajen Allah shine kadai shine musulunci kawai wa man yabtaji ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin duk wanda ya nemi wani addini zai ba addinin musulunci ba Allah ce fa fa za amsa masa ba kuma ran alkiyama da cikin asara da aka yi wa musulmi dukkan wani addini ba musulunci ba Allah ya ga mana cewa mu dauke shi ba addini bane Allah ce addini kaɗai a wajensa shi ne addini musulunci kuma Allah bai taɓa yadda a yi wani addini a bayan ƙasa ba wanda ba musulunci ba don haka ba wani combination ba mix a ce da wannan addini da wannan addini duk a yadda addini ne a'a addini ɗaya ne a wajen Allah ba addini in ma haka ne to Allah ya shafo ɗannan kiristanci dama kiristanci bai taɓa zama addini ba domin annabi isa bai wani addini ba sai na musulunci haka nan annabi musa wanda yahuda ke dangantuwa gare shi ba su wani addini ba sai musulunci dukkansu musulmai ne annabi ibrahim ma musulmi ne dukkan annabawan allah ba wanda ya wani addini ba musulunci ba don haka yan wa musulmi mu riƙe addini mu na musulunci katakam mu riƙe shi ne maganin fitintunu idan ba haka ba dan wa musulmi za ka yi wa gari saboda dan abu na duniya dan wani albashi da a yanka maka ko kuma wani mukami za a baka kawai gari ka ba addinin musulunci ka san asarar da kai kai dan uwa shine kai asarar duniya ka asarar lahira domin ita duniya dai da ka same ta zaka tafi ka barta ya kai dan uwa musulmi lahira ita ce matabbata dole da ni da kai da sai mu waye gari mun ji ba kabari to in aka je kabari kuma baka da mafitan ba addinin musulunci ba domin ba za a tambaye ka komai a kabari ba sai abu guda hudu za a tambaye ka me addinin ka tambaye farko za a maka kenan za a tambaye ka man rabbuka waye ubangijinka ba za ka ce annabi isa ba ka ce jesus ba ba za ka ce komai ba duk abin da ka kira ka shiga ku ba allah ba to allah za ka faɗa za ta mai kame addininka ba da maka ce kiristanci ba da maka ce wudanci ba da maka ce wani abu sai ka ce musulunci sannan za ka tsira za ta mai kame za ka faɗa game da mutumin nan sai ka ce annabi muhammad sai a ce sai ka ce lalle ya zo mana gaskiya mun ji ko mun bi shi to sannan ka tsira amma ba haka ba ka yi asar ɗan uwa musulmi da aka kakkai da duniya mukami wani abu da zaka samu sa ka bar addinin musulunci ina jinjina ina ƙara tumanatawa mu riƙe addinin musulunci da kyau yan uwa musulmi kada mu sako-sako da shi yan uwa musulmi muna ga muku cewa daga kin fitintun da ake samu yanzu shine ga bidoyi sun kunno kai wannan zai zauna a cikin addinin musulunci amma bid'a ta mamaye shi kala kala me bid'a shine yin bautawa Allah da wani abin da ba annabi Muhammad ya zo da shi ba da tunanin wani tunanin wani malami ko tunanin wani shehi ko tunanin wata kungiya ya zama an bauta Allah da wani abu ba abin da yake da asali ga annabi Muhammad ba duk abin da bashi a Qur'ani bashi a hadisan manzon Allah bashi abin da salaf suka zo da shi ba a bauta Allah da wannan abin ba zai a zaman nan ce na ga ya dace a ringa yin kaza ba ba kiristoci bane kiristoci ne suke iya wannan abin na san kwanaki sun yi taro a ƙasar America mata sun zanga-zanga cewa su a bible littafin kiristoci kenan ana ta kiran sunan maza ba a kiran mata su ba su yadda ba aka yi taro aka haɗa bishop bishop da rabaran fada rabaran fada aka tara su aka ce su zo su gyara lamarin a sa mata su ma a ciki aka je aka bincike aka ce to yanzu madadin an ga cewa son of god a cire son of god a sa child of god domin kalmar child a turanci ba san da ake da faransanci ba domin kalmar child wato ana nufin ɗa kawai to an ce da kaga bai nuna mace ko namiji ba sai aka ce to duk inda son da yake namiji a cire kaga an gyara kenan to addinin musulunci ba haka yake ba ba wanda ya sai gyara wani abu daga yadda Allah ya zo da shi da yadda manzon Allah ya zo da shi yawa musulmi za ka mu kiyaye wayannan biro sun yawa sannan daga cin fitintun da masifu da suka mamaye mu a zamanin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine saban Allah madaukakin sarki saban Allah ya zama ruwan dare ga yan wa musulmi har mutane wasu sun waye gari haramun ba sa ganta matsayin haramun ko da sun santa ba sa jin tana taba su azukata saban Allah ya yawa wanda fitina ce mai halakarwa mai zaunar da mai shi a gidan wuta Allah ka tsare mu fitina ta zinace zinace ta yawa cikin al'ummar musulmi za ka musulmi yana zina amma bai damu ba duk da abin da annabi faɗa na laifin zina da matsayinta annabi yake cewa yan farki mala'ika ya taba da shi ya tadda wasu mutane annabi ya gansu a gidan wuta ana zabarbaka su a tanda wato irin abin da ake soye waina tanda din nan amma ita upside down an jirkita ta ga wasu mutane annabi ce ya gansu ana tafasa su ana tafasa su sai sun kaman za su fito sai a koma da su suna shan azaba annabi muhammad ya ce su waye wa'annan annabi malaika ce da su wa'annan su ne mazinata mazinata cikin al'umma ka to kagan da ake masu wannan tun a kabari kafin aje kiyama kenan za a fara musu wannan azaba ranar lahira a wuta kuma da kaji wuce wuri a wuta kaji ai yana doyi doyin ya da mutanen wuta to wannan mazinata ne duk da wannan irin narkon azaba da annabi ya faɗa za ka musulmi wasu daure suna ci gaba da wannan zina ɗin yan wa musulmi zina tana ci mummunan aiki yana cin abin da ke fidda mutunci da nisantar da mutum daga Allah maɗaukakin sarki da kusantar da shi daga shaidan da kuma fushin Allah maɗaukakin sarki musulmi nisanci zina matsala ta biyu shine luwaɗi ka samu namiji yana bin namiji wanda duk fitattun zamanin an samu har ma a samu a ce an ɗaura aure da tsakanin namiji namiji jama'a abin da ba mu taɓa gani a dabba ba ko bunsuru ba ka gani na bin bunsuru ba ka taɓa ganin akuya na bin ɗan akuya na bin akuya ba ko bajimin sa na bin bajimin sa sai dai saniya basuru ko sai dai ba akuya amma yau a ce wai musulmi yana auren namiji ko yana saduwa da namiji a tibira fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan jama'a fitina ce a shira musulunci aka mutun na haka za a je wuri daga sama ne a bishi da dutse wani daga cin masifa a duniya da ake fama da ita wata masifa kuma ta saban Allah da ta yawa shine gatan ta ma mu mace ta auri mace ita ma abinda muka sani da Hausa sune madugo wanda ake lesbians wace mace tana saduwa da mace saboda masifa tare da cututtuka da bala'ai da ke taro akan wannan matsalar an iya wannan dauriya din ba wanda yake sana abin nan amma fitune da zamani wanda galiba muna samu daga turayen yamma ne can abin ke farowa su kawo mana da dabara da gidajen redo da sanin sanin abubuwa sai su an tabbata abin nan din kun ga sai a samu masu saban Allah an daure masu gindi a duniya amma masu biya ga Allah kaga ana takura su saboda masifa da aka tsinci kai a zamani jama'a an samu wannan abu Allah tsare mu daga zinace zinace da luwadi Allah ka tsare mu gaba ɗaya ka tsare al'ummar musulunci yan uwa mu gyara daga kin fitintunu da zamani suke cikin ma'asi ga sunan kala kala shan giya caca tana ga kin masifa da ake fama da ita a zamani sasanta tana lasisi tana ga kin abin da Allah ya saukar da ayoyi a cikin Qur'ani na haramcin caca wanda bai halarsa a samu musulmi na caca ba saboda ba hanyar arziki bace hanyar sharri ce don cin duke mutane da haramun ne Allah ya haramta Qur'ani annabi ya bayani bai halarsa ai caca ba dan wa musulmi mu nisan caca mu nemi dukiya ta hanyar da Allah ya halarsa mana kaje kai hakuri idan Allah baka arziki a nuna ka ji daɗi ka gode masa idan ya kaddara baka samu duniya ba kakka damu amma karke imanin lahira kana mutuwa kan manta da wahala iyakata kenan kuma ka iya caca ka samu kuɗin ka zo kuma su kashe ka kuɗin ba su ja maka hanyar halaka a kashe ka akai kuma ba a kashe ka ba nan da sati ɗaya shekara ɗaya ka faɗi ka mutu kuma da dukiya haram kun ji kuma Allah ce ko annabi ya ce ko addu'a mai cin haram ba amsa ko ibadarsa ba amsa to haka yi wa mu nisanci caca bai halarsa musulmi yi ta ba mu kiyaye mu ji tsoron Allah madaukakin sarki baya halarsa yin caca haramun ne ko ta ya aka bullo masa cin dukiya ne da haram yan wa musulmi daga cin fitintuna muke samu wanda suna kai mutum ga kafirci shi ka sa mutum musulmi ne amma bai dai roƙi Allah ba ba zai tashi dare ya sallah ba ba zai sadaka roƙi Allah buƙatarsa ba sai ka samu ya dogara da wani boka wani ɗan tsubbu wai shi ne mai kula mai da abubuwansa a kasuwancin shi sai wannan ɗan tsubbu ya taimaka masa ko ɗan bori sai ya taimaka masa ko ɗan rufa ido wato shi dai bai daura ga Allah ba sai ya daura wani abu baya halasta dogara ga wani ba Allah ba baya halasta zuwa wajen boka ko malam mai istihara ko malam dan bori duka wayannan baya halasta kuma annabi ya nasanta karara cewa zuwa wajen wayannan kafirci ne ba musulunci bane ƴan uwa musulmi mu nisanci kafirci mu nisanci duk abin da kai mu kusa kafirci ƴan borin nan ƙarya ne in arziki ne siwa kansu in mene siwa kansu kun ba ku ganin suke suma cikin fatara da masifa wani kurgumin daji zaka bi shi kunkun yana zuba masa yana cikin yunwa wa kuma shine zai taimaka maka sai maka kaza ko koda abin ana yana faruwa amma manzon Allah ya soke shi ba daidai bane mu ci gaba da wani abuwa yan uwa musulmi da haka wa'annan fitintunu daga ciki ga manayin musulmi tsinci kanmu a ruɗe muna cewa arna sun danne mu kafiran duniya sun danne mu talauci rashin zaman lafiya musamman mu kasashen mu da kasashen duniya ba ma kasar Najeriya ba ba wai kasar Afirka ba yaƙe yaƙe kisan kai zubar da jini murku taushe gaskiya gashin sun yawa ina ne mafita take yan musulmi hanya mafita guda ɗaya ce yan wa musulmi wajibi ne mu koma ga addinin musulunci sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a zamanin sa mutane ya tadda su cikin kunci da wahala lokacin da manzan Allah ya zo ya ta su cikin fatara larabawan nan Allah ya ce takafuna an yatakhattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi a lokacin larabawa mutanen makka gaba ɗaya an rena su a duniya in ka je farisa sun rena larabawa in ka je rumawa sun rena larabawa haka na hamu yan afirka a lokacin mu rena larabawa yan habashawa sun rena larabawa su ne kaskantattu amma da manzan Allah ya zo da addinin musulunci suka runguma sai ga sun zama su ne mulukul ardi su ne sarakunan ƙasa sun ci farisu da yaƙi sun ci rumawa da yaƙi sun ci 'yan afirka da yaƙi habasha kenan suka yaɗa adalci sakamakon addinin musulunci 'yan uwa musulmi izzanmu da zaman lafiyarmu yana ƙarƙashin addinin musulunci ne a nan ne allah zai dawo mana da izza ya dawo mana zaman lafiya amma duk inda muka je muna laliban zaman lafiya muna neman zaman kwanciyar hankali muna neman allah ya ɗauke talauci to ba fa hanya ba in dai ba musulunci bane to wannan hanya ba ta bullewa ba mafita bace wallahi talla za a yi taro goma za a yi guda ɗari za a yi guda dubu ba aure matsala ba sai dai a sha shayi a fira a ce sanannu ƙwararru sun zo sun tattauna an zauna a ina kaza an zauna a ƙasa kaza an je beijing an je nigeria an je mali an je ina ne an zauna dishin shayi jama'a duk sanda ake wannan zamantakeya a je ƙasa a samu masana sauna me ya canza daga halin da muke ciki tambaya me ya canza kullun cikin matsala ce ke karuwa amma abin da yasa saboda mun nisa da addinin musulunci ne amma da zamu dabbaka shi mu ikin mu akan mu ni dabbaka addinin musulunci abinda addini yace in eh in bari abinda yace in bari za ku ga Allah zai gyara mana haka Allah ya gyara masu suka zama sun samu cikin sauki da walwala ta kai ga zamanin sayyidina Umar ana zuwa ana bi gida gida ana raba kuɗi Umar dan Abdulaziz ana aje kuɗi wake da matsala ya zo a biya mai bukatarsa haka aka gari ga kuɗi ana raba su har ayin zamanin sai na umar a samu alkali ya zo ya wata kaza shekara ɗaya ba a samu da kawo mai ƙara ba kullum sai dai zo kotu ya zauna ya ta karatun ƙur'ani saboda addinin musulunci ya gyara mutane ba wanda ya kawo ƙara saboda kowa na aiki da addinin musulunci don haka yan uwa musulmi mafitar mu shine addinin musulunci kadai abinda Allah madaukakin sarki daukaka annabi Ibrahim kenan gashi Allah ya bata ambar ambatansa har yanzu kana ji annabi Ibrahim ana lissafin sa Qur'ani kana ji ana bayanin darajarsa har waɗanda ba musulmai ba su ma suka yi musu ai su ma na Abi Ibrahim ne Yahuda sun ce nasu ne Kiristoci sun ce nasu ne amma Allah ya kareta su dan ya ce ma kana Ibrahim yahudiyun wala nasrani da yaka ibrahim yahudiyan wala nasrani walakin kana hanifan muslima wala yakum minal mushrikina annabi ibrahim ba yahudi bane annabi ibrahim ba nasa ba nasari bane a musulmi ne bai taba yin shirka ba da haka hasu suna cewa nasu ne don haka me ya tabbata annabi ibrahim wannan shine addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya bamu labari yana suke da annabi ibrahim a cikin qur'ani inda Allah ya ce man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu waye zai kyamaci addinin annabi ibrahim in ba wanda ya mai da kansa wawa ba wala qarista fainahu fi dunya Allah ce mun zabe Ibrahim a duniyar nan wa innahu fil akhirati lamina salihina ranar kiyama Ibrahim na cikin bayan Allah nagari sai Allah ya ce id qala lahu rabbuhu dalilin zaɓinsa da Allah yi shine ubangijin shi ya ce da shi aslim kai Ibrahim ka musulunta sai Allah Ibrahim ce mini aslamtu li rabbil alamin na musulunta na bada kai na ga Allah ubangijin talikai sai Allah ya zabe shi da wannan abu ne ina fatan fahimta sai Allah ce to annabi Ibrahim kuma da ya ji dadin musulunci bai zauna haka ba da ya samu ‘ya'ya ya rene su isma'ila da isaka ya gira sun raina a hannun shi ya masu tarbiyya amma sanda isma'il ibrahim zai rasu sai da ya zaune da isma'il da isaka yana masu wajen cewa ko ‘ya'yana me za ku bauta bayana shi ne wasa biya ibrahim bani wa yaqub annabi ibrahim ya wasiya da addinin musulunci ga 'ya'yansa bai kwanta ya basu ba sai da tabbatar suna kan addinin musulunci ya kai dan wa musulmi wace irin wasiya kake wa ƴaƴanka game da addinin musulunci ka taba zaunar da su ka gaya musu wannan addini shine kadai mafita gare ku ku tsaya ku koye shi ka inda na'in ku iya addinin musulunci ku aiki da shi ko ko kana zaunar da su ne cewa ku yi hankali talauci bala'i ne talauci ku yi ƙwari ku samo mana digiri ku gama makaranta ku gama jami'a ku samu ƙai mai kyau na'am gama makaranta a jami'a samun kuɗi abu ne mai kyau amma addinin musulunci ya fi su kyau shi ne macika a gare su muna zaune da ‘ya'yan muna masu wannan babu shakka kun ji ibrahim zai mutu a bai zauna ba sai dai tara ‘ya'yan da yawa tarbiyya cewa ya ku ‘ya'yana me za ga wasu da yake baku falata mutunna illa wa antum muslimuna a hir kuka sake kuka mutu ba kan addinin musulunci ba ‘yan wa kun ji abin da allah ke gama noma a hir kuma kuka mutu in ba kan addinin musulunci ba kowa ya riƙe addinin musulunci nan katakan annabi yaquba shi ma haka Allah ba mu labari kafin ya rasu ya tara ƴansa cewa ya bani ya mata abudun min ba'adi ya ku ai ana gashi tsufa ta zo ina gab da rasuwa me za ku bauta bayan bani wani addini za ku yi suka ce da shi mene na abudu ilahaka zan bauta ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin iyayenka ibrahim wa ishaqa annabi ibrahim da ishaqa ilahan wahida Allah kadai ba guda uku ba ballantana ya zama da yawa shi kaɗai zan bauta sai suka ce mene wani hannu lahu musulmuna mu dinnan masu miƙa kai ne mu musulmi ne gare shi sannan annabi yaqub hankalin shi ya kwanta yan uwa musulmi wannan ita ce mafita shine addinin musulunci a goje yan uwa musulmi addinin musulunci shine mene shine shaida shine shaida babu auta bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki kuma annabi Muhammad manzon Allah ne wannan shine addinin musulunci sannan abu na biyu daga cirku na addinin musulunci shine tsaye da sallah dan wa musulmi wace irin sallah kake sallar ka irin ta manzon Allah ce ko ko wanda kake na gargajiya ce kana yin sallah akan lokaci kana yin sallah a jam'i kana yin sallah a masallaci wajen wa ka koyi sallah dukkan bakan ka wannan amsa din duka ɗaya in ka faɗa wannan matsala ce yin sallah akan lokaci yin sallah a jam'i yin sallah a masallaci koyan sallar irin yadda manzon Allah ya ce ai duk sai ka iya dan annabi ya ce ne sallu kamar atimun usalli kamar da bukhari wato hadisin cewa annabi ya ce ku yi sallah ne gwanayi ba yadda ka gada ba ba yadda kaga dama ba ya kake ta da kabara harama ya kake fuskanta alƙibla me kake karantawa ya natsuwa sai kai irin na manzan Allah sannan zai Allah zai ansa idan kai wata sallah ba irin ta manzan Allah ba Allah ba wanda ba ruwan shi da wannan sallah din abin da yasa shine har yau bukhari to hadisi wani sahabi ana ce Khallad bin Rafi ya shigo masallaci ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallama ya wuce gaba ya tare kama yayi sallah da ya gama ya dace assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah ce alayka salam ya ce irji fasalli fai na kalam tusalli annabi ce ko ma kai sallah dan baka yi sallah ba ya ce rasulullah nayi ruku ne su ya ce annabi ce baka yi sallah ba ko ma kai sallah wannan mutumin Khallad bin Rafi ya sake komawa ya ƙara yin kabbara ya yi sallah ya gyara ya ga masallaci assalamu alayka ya rasulullah annabi ya ce wa alaikumus salam annabi ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya sake komawa ya ƙarin wajen ya ƙure iyawar shi da ya dawo ya manzo Allah sallama annabi amsa ce har yanzu dai baka yi sallah ba la haula wala quwwata illa billah yace ya rasulullah wallahi iya kawo da na iya kenan amma kai Allah ya kuma na koya min ya zai sannan manzo ce to kaji da ake sallah ga da ake sallah wannan sahabi na manzon Allah yana zuwa yana sallah amma biye da manzon Allah annabi ce kuma a ƙarshe yace da law mutta ma aflahata abadan da zaka mutu da irin wannan sallah ba zaka shiga aljanna ba da haka yan wa musulmi sallah da muke ji wallahi sai mun je mun koya yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana ya koyar da mu gashi na malamai sun rubuta littafai na koyar da sallah akwai sifatu salatin nabi ta mal nasiruddin albani akwai sifatu salatin nabi ta uthaymin akwai ta bin bas ga yana a aikace malamai suna sallah su kwatanta tun daga kabbara harama da yadda ake ruku duk ana kwatanta a bidiyo a youtube duk ga sunan baka da dalili da aka ce baka yi sallah ba saboda Allah ya sauƙaƙe da za a koya don haka tsaye da sallah yana nufin a yi sannan kuma daga tsaye da sallah shine a yi ta a cikin jam'i a masallaci abdullahi dan mas'ud kamar da imam muslim rawaito ke cewa annabi ya karantar da mu sunnonin shari'a daga cikin sunnonin shiriya shine yin sallah a cikin jam'i a masallaci annabi ya ce da za ku bar yin sallah a masallaci kun a gida annabi ya ce da kun halaka da kun abli da kun bar sunnan manzon Allah manzon ku sallallahu alaihi wasallama da aka yi sallah a masallaci shine daidai baya halasta kuna ji ana kiran sallah ku zauna ku yi sallah a gida annabi ya tabbata shi bukhari da muslim annabi ya ce ya yunkura ya sa a kira sallah a tada sallah ya nada wani limami din shi kuma ya sa a nada mai itatuwa da itace da fetur ya je gidajen waɗanda ke yin sallah a gida ba sa zuwa sallah masallaci a ƙona gidajen nasu da su a ciki gaba ɗaya annabi amma ya ce saboda uzuri ya hana shi bai haka din ba da haka laifi ne yin sallah a gida bayan an ji kiran sallah a zo a tara masallaci a yi sallah shine daidai yan uwa musulmi sannan ba da zakka muna ba da zakar dukiyarmu wajibi ne shi da addinin musulunci kana da kuɗi kaka wa Allah rowa dan ba kai ka ba kanka ba wani ya fi ka iyawa ya fi ka ƙarfi ya fi ka basira amma kai Allah ya ɗauka ya ba dan abin da ake so shine in dukiya ce kashi ɗaya cikin arba'in ka bayar ba abin da ya cutar duke ka kuma sai Allah mai maka da wannan abin in dabbobi ne ga san kala kala dai da an faɗa mana za a yi zakka jama'a wajibi ne yin zakka don wasu malaman suna ganin laifin zakka ma yana kai ga fitar da addini mutum daga addinin musulunci babu laifin da aka ce za a yi mutum irin irin zakka idan mutane suka ce ba su bada zakka ba ana zo a yaƙe su zaman sai na abubakar an yaƙe wani suka ce ba su bada zakka ba to zakka wajibi ne mutane mu gaba da zakka ta dukiyan kuɗi da muke da shi ta noma da muka yi ta dabbobi da muke da shi dole mu bada zakka in dai mu musulmai ne kuma sai haka zamu zauna lafiya domin in baka je baka bayar ba annabi ya faɗa ranar kiyama wannan abin da ka ki bada zakkar da shi ran lahira za a naɗa maka a naɗa maka ya zama kamar abin tayar mota sai a sa maka a wuya a jefa ka auta da shi wannan abun ita dukiyar kuma ta zama kamar cizai ta ringa sarin ka cewa ni ne dukiyar da ka tara ka hana bada zakka a jiki to riba mai kace ka hana bada zakka dan uwa musulmi da haka mu je mu bada zakkar dukiyar mu yan uwa musulmi daga cikin shi ne azumin ramadan mun ga kula shi da addinin musulunci ne azumin ramadan in lokaci yayi kaka ce zafin rana ko kuma ka ce kaza wajibi ne ka azumi wata ɗaya ne kawai wanda wata ne mai cike da alkhairi mu kula wannan shi ne addinin musulunci in kana da kuɗi ka je aikin hajji wajibi ne gare ka in ma baka je zaka shiga uku dan haka waɗannan abin da kan lissafa gaba daya ba fa za su yi haka nan kara zaba ba sai in mun koyi da salafun salih wanda ake ta salafun salih in mun koyi da salaf shine zamu koyi yadda ake cewa zamu koyi da suke domin salaf suka ruto mana ya annabi fassara wannan abubuwa ya annabi aiwatar da wannan abubuwa din idan muka ce ba zamu koyi additanin salaf ba to mun shiga uku kuma Allah Qur'ani ya lazumta mana cewa sai mun bi su salaf din nan da yana cewa duk wanda ya ja in ja da manzon Allah kuma ya dau wata hanya ba ta mu'mine ba ma'ana ba ta sabon manzon Allah ba duk wanda ya ce ba zai bi manzon Allah ba ko kuma a shi zai manzan Allah amma ba zai bi salaf ba ko kuma ce zai bi salaf ba zai manzan Allah ba Allah ce ba zai amsa ba dole ka manzan Allah dole ka bi salaf in ka kauce Allah ya ce kuma zai saka a wuta ya daka da balanka ɗebo kanka da haka waɗannan mutane salaf salafus salih mutane masu kima daraja mu kula da su mu biyayya gare su ga wannan abu suka zo mana da shi yan wa musulmi kuma mu ƙara kula da alƙur'ani mu koyi ƙur'ani makanta ƙur'ani mu ne fassararsa sannan mu san darajar manzanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jakadan alkhairi jakadan alkhairi manzan allah wanda shine mafificin annabawa wanda allah ya so duk duniya shine sayyidul mursalina hatta annaba in sun haɗu to shine a gaban su allah ya daraja shi don haka ƴan uwana musulmi dage mu kula da darajar manzan allah kada mu taɓa yadda a zubar da mutuncin manzan Allah ballantana mu mu zubar da mutuncinsa wai mu ce a kowane mutum shi ma wai yana da wata kima ko irin ta manzan Allah ko yafi manzan Allah ko a ce ma ya kai matsayin Allah sam ba wani irin manzan Allah sallallahu shi kadai ne irin sa dole mu kula darajar mu kare darajar sa mu bashi kimar da ya kamata mu bashi yan wa musulmi mu kanta qur'ani bu manzan Allah sannan mu san darajar magabatan mu nagari mu koyi da su kada mu lakanta su mu koyi da sabon manzan Allah su ma tsaya masa darajar su kar a samu kana zagin sabon manzan Allah kamar da 'yan shi'a suke yi su zage su ta yaya za a daina musulunci babu sabon manzan Allah kana ina kai mutanen da suke abin nan yau wannan zuwa da muka daga zare muka tau a mota muka tau muna tafiya muna tafiya ina gana ta tafiya sai da muka zo muna gaji lubus na ce kai lalle sabon annaba sun yi kokari sun tabbata jigatun alkhairi su ba mota ba keke ballan jirgin sama a ƙasa suke yawo suna kai addinin musulunci sunan ba sun zo ba a nan afirka sun zo sun je aishiya ba kasashen da baje ba sun je turai sun je ina ne da yawansu sun fita kasashensu sun bar mata da 'ya'ya ba su dawo ba saboda addinin musulunci sun bar dukiyansu da rumfunansu an na kasuwa da kudinsu da iyalansu sun je da addinin musulunci a can aka yi masu kabarbura sun je har a china sun je ƙasar india sun je pakistan sun je afghanistan sun je bangladesh sun je ƙasar germany ba inda ba su rada ba afghanistan a bosnia ina ne nan afirka libya senegal ina ne har najeriya an ce wasu na hikima a wata hikima an ce sun zo a najeriya sun zo wurare suna yada addini fa kawai don su kai addinin musulunci ba don komai ba yau a ce wannan tukuicin za a basu shi ne a zage su kai wannan abu yayi muni ya za a yi mutanen da Allah matar mata ba da kudin su aka yi addinin musulunci da kudin su aka gina masallaci da ginin su da jinin su aka kare manzon Allah su ne suka yakin badar suka kare manzon Allah da aka ji yakin badar ba annabi da shi kadai ba da su aka je takwabin su aka kare addinin musulunci wayannan mutanen da da su aka yakin Uhud wayannan mutanen da su aka yi Hunaini wayannan mutanen su suka yi Mu'ta su suka su suka Qadisiyya suka su suka duk wannan abin da aka kafa addinin musulunci aka yada yau kuma a ce wani ya ce wani mutanen banza ne mu kuma yadda wani irin mawakata ne mu kenan shi ne wanda yake na addinin musulunci wanda har za a gan shi har a kwatanta shi a shi magana shi a bar ta sabon manzo Allah a dauke sa matsayin mutanen banza kai wannan al'amari yayi muni tsakani da Allah muna fatan yan uwa musulmi kan cika ko da zance a muna fatan Allah tabbatar da mu akan addinin musulunci ya Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci har rana za mu haɗa kai ya Allah Allah ran da za mu haɗa kai Allah ka samu haɗa kai shine rana mafi alkhairi a gare mu ta duniya da kiyama ya Allah barwaka Allah ka tabbatar da mu akan da'a gare ka Allah ka nisantar da sabanka zuwa ga daga zakatan mu ya Allah Allah barwaka ya Allah ka sa albarka ga cikin rayuwar mu gaba daya duk abin da muke na rayuwa Allah ka sa mana albarka Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu shiga kalmar shahada ka sa mu shiga da la ilaha illallah Allah karka ban mutu cikin fitina ya Allah muna kwanka Allah waɗannan fitintun da ake fama da su a ƙasar Afirka da kasashenmu na Najeriya da wani bangare na wannan kasa da Mali da sauran ƙuran da ake fitintunu ya Allah ka yi mana matsala ya Allah mun tuba gare ka muna kankan da kanmu gare ka Allah ka yi mana matsala Allah kai mai tausayi ne ka ƙara tausaya mana ka yi mana ka nuna mana kuskon ka ba mu ikon gyarawa Allah ka haɗa mu da shugabanni na gari Allah ka jagoranci shugabancin shugabanninmu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi ya Allah Allah ka nuna masa daidai ka ba su ikon bin daidai ka nuna masa kurakuran su ka ba ku ba su ikon kauce kurakuran su ya Allah madaukakin sarki ya Allah arziki da muke nema Allah ka buɗe mana Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka kaskantar da kafirci mutanen gari muna muku mara muna muku godiya da dama da aka bamu Allah saka muku alkhairi mun tsaya ne gaban ku ba dan mun kowa ko dan mun iya ba sai dan zumunci kawai da fata alkhairi muna godiya gare ku da saurai da aka bamu Allah saka alkhairi mun gode mun ƙara godiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayka allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tahawwanu bihi alaina مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد